الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan karatunmu da muke gabatarwa na alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ko wa atharuhu fi al ulum al fi ulum al lughati wa shari'a wannan shine zaman mu ko majalisin mu na hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya littafan da za mu yi aiki da su cikin wannan karatu mun faɗe su a farkon karatu akwai littafin al-waqf wal ibtida' في القرآن وأثره في تقرير مسائل العقيدة نا مستسيكو ماجستير دا أكي أجامع مدينة منزو صلى الله عليه وآله وسلم وند إعداد أبصار الإسلام بن وقار الإسلام إشراف أستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الروحيبي سيل التافي نبيو شما وند ذا مترون أبو أتكنسا الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم إعداد ustazul doktor ita ma masters ce amma wanda ya yi ta yanzu ya zama professor ustazul doktor abdulkarim ibrahim awad ne ko iwad salih mudarris bi kulliyatul qur'an alkarim jami'atul azhar wa udwu lajnati muraja'ati al masahif bi majma'il buhuth al islamiyya wannan littafin guda biyu sune zamu cicciro masalolin su jerin alqur'ani yana yawan mu kara da wadansu littattafai idan bukata ta kama da haka an gane ko to yadda za mu yi su da yake waɗanda masters ne ba su bi tsarin jerin alkur'ani ba muna ganewa sun bi tsarin jerin bahasinsu ne tunda sun yi shi buhus da mabahis da matsalib misali to sai zamanto wata aya tana yiwa ta zamanto tana ƙarshen alkur'ani amma cikin bahasi sai ta zo cikin mabahas na farko to sai yasa sai mun ka tsara su yadda za su zamanto jerin yadda wato suke cikin alkur'ani ayoyi dama haka ne dalibin ilimi ya kamata in ya samu risala ya koma inda an ka kawo aya sai ya rubuta ya aji saboda tana yiwa a mabahasin aya tana farko cikin alkur'ani kuma tana can karshe kenan kaga dole sai yayi nashi tsari ba sani ko mun fahimta ba to insha Allah ta'ala yanzu za mu fara a cikin littafin al-waqf wal ibtida fi al-qur'an al-karim wa atharuhu fi taqrir masail al-aqidah mas'ala ta farko da za ko aya ta farko da za mu tashi akan ta an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun mun gane ko yace ikhtalafa al-ulama malamai sun yi sabani ba don wai ana son ai sabani bane a'a akwai dalilin dalilin da yasa akai sabani shi yasa in ka ji an ce malamai sun yi sabani to a bincika ko dai ya zama to akwai dalilin da yasa an kai sabani ko kuma wani malami ya sa son ran shi sai a bayyana abin da addini ya ce ko kuma wani malami yana son ya shiga rigan malamai amma shi ba malami bane shi ma wannan sai a yi kokari a bayyana abin da ya bayyana wanda yake ba gaskiya ba ko wani malami ya yi shigar burtu da sunan shi musulmi ne yana ka abubuwan da suke rusa musulunci kaga ba shiru za a yi ba sai an bayyana an gane ko ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil waqfi a wajen tsayawa ala ra'sil aya akan aya inna ma nahnu mustahzi'un shin za a tsaya ko ko za a wuce to sai malamai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko yace li annahu idza wasala al kalam wani malami da ke kira ammani yace li annahu idha wasala al-kalama kana abyana anil mujaza idan mutum ya haɗe aya da wadda za ta zo bayanta ya fi fitowa fili game da mujaza sakamako fa yustadallu bil awwali sai a kafa hujja ala anna sani mujazatan lahu cewa na biyun sakamako ne gare shi domin in an ka ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili yin izgili ba sifa bace wadda yake ta dace da ubangiji domin izgili ta waya ne kenan in ka ce wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u bihim kenan ka nuna sun yi izgili kuma Allah ya sakanka musu sina ake kira sifatul mutlaqa bil qaidi sifofi ne waɗanda ba a itlaƙin su ga Allah sai an yi musu qaidi ma'ana sai a ce Allah yana sakan ka musu domin in kace Allah yana izgili kai shuru ai ba sai ba sun kace to kaga in kace misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un magana ta riga ta wuce in ka ce Allahu yastahzi'u bihim to kaga wani mai jin larabci ba zai fahimta sakamako na ba sai sa tsammanin to me yasa muna ganewa to shi sun kace in an kai haka ya yi zaman tuwa ya bayyana mujazar sakamako muna ganewa wannan cikin babin aqida kaga ya shigo tunda ana itlaqin sifa ta istihza'i ga Allah su ko ita ko sifa ko suna ba itlaƙin shiga Allah tauqifiyya ne sai an samu nassi ba sani ko mun fahimta ba muna ganewa to duk da yake irin waɗannan sifofin waɗansu kamar malaman balaga su sun tafi cewa irin wannan mushakala ake kiran shi mushakala daga shakaluna kama abinda kai sai a sakan kama da irin shi misali Allah ce innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida ko ba haka nan bane kaga Allah ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi mithla ma atada alaikum duk wanda muku ta'addanci kuma su ta'addanci ma na ku sakan kamishi don Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kaga bai cewa yana kyamar su ta'addanci kuma yace ku yi ta'addanci mun gane wannan da kyau to shi yasa sai waɗansu malamai sun ce waƙafi a haɗa shi ne yafi waɗansu malamai sun tafi cewa ma ba dukan sifofi bane ake cewa dole sai sun zo mu jaza kamar misali sifa ta makirci wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makiri wasu na cewa ba a itlaqin ta sai an yi mata kaidi wasu malamai sun tafi cewa a'a ita wannan sifa ita ba sai an yi mata kaidi ba don Allah ya ce afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allahi illal qaumul khasirun a gani nan kuma bai kawo nasu makircin ba wasu malamai suka ce a'a tunda an faɗe shi a su ayoyin kenan sai a kaddara shi mun gane da kyau magana ta biyu ta malamai sun ka ce a'a ka tsaya wato innama nahnu mustahzi'una kawai sun ka ce in ka ce Allahu yastahzi'u bihim Allahu wato yujhiluhum ma'ana Allah yana danganta su Allah yujhiluhum kana iya cewa Allah ya danganta su zuwa ga jahilci wa yukhatti'u fi ilahum Allah yana nuna aikin su aiki ne na kuskuri muna gane ko kenan shine Allahu yastahzi'u bihim Allahu yukhatti'u fi ilahum Allah ya nuna aikin su kuskure na waɗansu malamai sun ce a'a shi izgilin da Allah zai musu ba ba hakikatan Allah zai musu izgili to amma an ce hakikatan ne sakamako ne da abin da sun ka aikata don an ce ranar tashin alkiyama Allah zai ce qilar ja'u wara'akum faltamisu nura ko ba karan bane ko da ka ce mala'iki ne faɗo wannan magana da izinin waya faɗi ta Allah kuma za a ce musu afa sihrun hadha am antum la tubsiruna ko ko a ce inda Allah zai ce inna shajaratal zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhab al hamim dhuq innaka antal azizul karim kaga an sifanta shi da izza da karama amma kuma ba su ake nufi ba mun faci wannan to kaga wannan magana ne guda biyu na asar na alwaqfu wal ibtida da maganganun da malamai suka kawo akwai bayanai masu yawa cikin littafin tunda ba bibiyar shi zamu yi ba dai mun kawo inda ma'ana za ta bayyana mai so sai ne mi littafin to da an ka zo wajen tarjihi ya ya kamata a yi sai yace alladhi yanbaghi an yuqala fil waqf fi hadha al mawdi' abinda za a ci kenan أن الوقف على رؤوس الآي سنة متبعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم cewa a tsaya akan ƙarshen aya sunna ce da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam kama warada fi hadisi ummi salama radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqatti'u qira'atahu ayatan aya an gane ko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqatti'u wato abin nan karatun shi na tsayawa inda aya to yace to wa qad yahsunu al-wasl fi ba'd al-ayati wadansu ayoyi yana kyautatuwa a hadi li bayani ma'anan ma don a bayyana wata ma'ana kamar yadda shi Ibrahim Awad yake tafiya cewa wato kamar wanga hadisi ba yana nuna dukkan Qur'ani haka bane ma'ana su sun dauke shi cewa inda yake tsayawa karkashin aya inda ma'ana ta bayyana amma inda ma'ana bata bayyana ba to yana ana iya sadar da shi domin qur'ani yana da janibi na karatu na lafazi kuma yana da janibi na mi na bangaren ma'ana saniyan yace abu na biyu al-ibtida bi qawlihi subhana Allahu yastahzi'u bihim Allah kamar al-ibtida a fara bi qawlihi subhana inda Allah yace Allahu yastahzi'u bihim ba'da ba'da al-waqfi hasan an gane ko ana kiran shi waqful hasan li'annaha jumla musta'nafa domin jumla ce ta daban kenan in ka tashi in ka tsaya inda ma nahnu ustahzi'un sai ka tashi Allahu yastahzi'u bihim kai waqaf hasan inda waccan aya wali kauni ma qablaha ra'su aya kuma karshen aya ne amma libtida'u biha inda shuru'i fil qira'a amma mutun ya fara da wagga aya an gane ko inda shuru'i fil qira'a a inda shuru'i lokacin da zai fara karatu kawai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu yastahzi'u bihim shine inda shuru aw ba'da qat'il qira'ati ala sabiqatiha ko ko mutum ya yanke karatu game da ayar da ta gabata kenan in yace inna ma nahnu mustahzi'un sannan yace Allahu yastahzi'u bihim yace to fa innahu qabihun zai zama tuwa mummuna وإن كان وإن كان ابتداء آية ضد يك فرقون آية لأن لأن الله سبحانه domin shi Allah madaukakin sarki inna ma yusufu bil istihza ana sifanta shi da yin izgili ala wajhil muqabala akan ta fuskar wato muqabala sakamako kenan la mutlaqan ba sake ba kenan kaga wannan ya bamu al waqf wal ibtida anan yana da tasiri da mi da ilimi nami ilimi na aƙida kaga tsayawa zai iya nuna cewa kamar an sifanta Allah da sifata istihza'i mutlaqan ko ko musamman ma wajen fara karatu ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan ita ce wato mas'ala kenan ta farko da ya kawo zamu je mas'ala ta biyu jerin ayoyi zamu bi an gane ko shi yasa cikin littafin zaka iske wata mas'ala tana can ƙarshen littafin amma tana yiwa ita ce za ta zamanto wato ta biyu a safha ta tara, wancan da mun kai safha ta uku ne wajen fadar Allah walakin da shayatsi na kafaru yu'allimunan nasa sihir wa ma'un zila alal malakaini bi babila haruta wa marut an gane ko akwai kira'o'i akwai walakin shayatsi ina fata an fahimce ni imamu ibnu amir da imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta walakin shayatinu kafaru lakin sai ta zamanto mukhaffafa kaga shayatin nan sai ya zamanto marfu'ina amma in ka ce walakinna kai shadda sai ka ce walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa marut to malamai sai suka yi sabani yace ikhtalafa al-ulama fi al-waqf 'ala qawlihi ta'ala yu'allimuna an-nasa as-sihr wa was wato wa waslihi bima ba'daha a sadar da shi da abin da zai zo baya ala qaulaini akan wato magana guda biyu mi malamai sun kace alqaulul awwal waɗansu malamai sun kace annal waqfa shi tsayawa akan yu'allimuna nasa sihr tam cikakke ne kina ala qaulihi yu'allimuna nasa sihr الثاني نبي أنه لا يتم الوقف في هذا الموضع كنا بذا أتيابا بل هو كاف شيني وقف الكافي ina fata an fahimci ni kidan sai an hada shi yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babila haruta wa marut to me yasa akai sabani yace to wajhul wajhul qawl al-awwal kenan dalili fuskar da tassa kenan dalilin da yasa suka ce ba abin nan suka ce ana tsayawa anna ma fi qawlihi wa ma unzila 'ala al-malakaini nafiya sun ka ce ma nafiya ce shi yasa ɗalibin ilmi sai ya yi hattara ma akwai nafiya ma akwai istifhamiya ma akwai sila litakidil ma'ana an gane ko ma akwai mausuliya ga sunan to kaga in ka zo ka iske ma baka san wacce ta aka nuhi ba ma'ana za ka ba su wanda tana yawa ba ita ake bukata ba sai mun yi hattara to su a wajen su na ma nafiya ce walaisat mausula ba ismul mausul bace wal wawu ita ko wawun istinafiyya ta fara wato magana ne ma'ana kenan wawu ba wawul atfi bace ma'ana wata magana ce aka fara shine istinafiyya daga anfuna shine hanci to hanci shine farkon dan adam sai a ce istanafa an ka kara alifun da sinun da ta'un an gane ko sai an ka ce istanafa ya fara abu kenan kamar yadda hanci yake farko muna gane ko to kenan su a wajensu da an ka ce yu'allimuna nasa sihra suna su yahudawa domin wannan aya tana bayani ne kan yahudawa don Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun kaga yahudawa lokacin da manzo ya zo musu min indillahi musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su an gane ko sai Allah ce to na baza fariqun min allazina utul kitaba wata jama'a daga cikin ahlul kitabi ta watsar da littafin Allah wara'a zuhurihim bayan bayan su an gane ko ka annahum la ya'lamuna kamar bu san magana Allah bace kaga nan Allah ya musu adalci bai ce na baza kulluhum ba sai ce fariqun wata jama'a kaga in kana magana sai ka san magana da kake yi a rinka adalci sai Allah ya ce to wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai suka bi abinda shedanu suke faɗa game da Annabi Sulaiman so ce Annabi Sulaiman abinda ya sa mallaki aljannu ai sihiri na shi kai da tsibbu da abinda ya kama da haka mun gane Imam Sa'di a cikin tafsirin sa Taysirul Karimur Rahman fi tafsiri kalamil manna yake cewa wannan al'ada ce ta rayuwa duk lokacin da ka bar gaskiya ma'ana abu biyu ne a akwai duniya da ka bar guda guda zaka faɗawa da ka bar wahayi to sai ka hada cikin shirmi da aikin shaidan shi yasa duk wanda ya bar sunna mi zai yi bid'a duk wanda ya bar tauhidi mi zai yi shirka duk wanda ya ki gaskiya mi zai yi ƙarya fa maza ba'd al-haqqi illa dalal duk wanda ya ki taimaka ma baban shi sai a a zai ba baban wani duk wanda ya ki ba matar shi ta sunna sai ya ba karuwa in ka ki ba ɗanka ka ce ka ba ɗan zawararka eh sannan kuma in ka ƙi taimaka ma malamai misali ka taimaka ma makiɗa da masu rawa bai yiwuwa na a ce ba kai bi ba cikin bidin nan sai ka yi guda in kana so ka zaɓi wanda haka su ba a cilasta ka ba in baka sai ƙur'ani ba ka ce ka sai wani shashin cicin na daban muna ganewa bai yiwuwa ne cikin bidin nan a ce ba kai ko guda ba wallahi bai yiwuwa in ka ƙi ba ƙaninka to kana ba kanin budurwarka ko ba kawa Allah shi kanin ka muna cewa don Allah ka taimaka mai amma kanin budurwarka ko ba kawa Allah sai ka bashi in kana so ci baka bashi eh ce baka bashi don Allah ka bashi ha wai mutum mun gane ko shi yasa in baka ganin kima Allah da annabawa da malamai dole kaga kimar tambadaddi shi yasa kake ganin waɗanda ƴan boko ana zancen ga abin da Qur'ani yace suna cewa a'a to ni yanzu in bar magana Allah da ya halice ni in bar magana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda anka turo khairu khalqillahi ajma'ina in dauki magana katon America ko na Faransa dan luwadi yau in baka magana Allah ba dole sai ƴan luwadi da kabi da guda to ka kusan shi waɗan luwaɗi na kuma kai kai rakabbi ƙarƙashin shi kenan ka zan yaron tambaɗaɗɗe babu wani fassara don tambaɗaɗɗe na wanda ya ce ƙato shi ƙato ba tambaɗaɗɗen duniya na ba don lahira Allah ya kyauta to ka sai sun ka ce kenan ma nafiya ce su a wajensu kenan wattaba'u ma tulu shayatin ala mulki sulaiman suka bi abinda shaytanu suke faɗa game da an mulki annabi sulaiman sai ai dan sihiri na dan tsibbo daga haka ko malami kake na sunna ana iya cewa a ai macibbaci da sai Allah ce to wa ma unzila alal malakari babil harut wa marut ba a sabkar da komi ba alal malakaini akan mala'iku guda biyu bi babila a wani gari da aka ce ma babila alba'u nan zarfiya ce haruta wa maruta waɗansu mala'iku na da sun ce akwai wasu mala'iku da ake ce ma haruta wa maruta an sauka musu da sihiri kaga sun yi ba annabi sulaiman ƙarya sannan kuma sun ce kamar sun bi abin da an ka saukan mu mala'iku su kuma mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna duk da yake akwai wata qira'a shazza wa ma unzila 'ala al-malikaini da abin da an ka kenan ba a saukar da komai akan wasu sarakai ba an gane ko bi babila can garin babila haruta wa maruta da haruta da marut kenan ko zaman to sunaye ne na mala'iku yadda sun ka faɗa tana yiwa babu nasi kawai dai katon kaddara na zauna ya tsarari ne ko kuma a wasu sarakai da sun ka shahara ka san ana jin tsoro munan yanzu da ake jin tsoron sarakai da in ba yanzu ba da mulkin turawa ya zo abubuwa sun ka abin ga sarakai tsoron da aka yi musu ya tsoron da aka yi ma Allah ko ba haka nan bane sai a ce in sarki ya kalle ka harare ka baka kwana to yanzu da bature zaka an kai yaki kuma ya kwace mulki kaga yanzu bature ya mai da sarauta da kasan wasa sai ya ce wani mutum na zai zuwa shagiya ta ce sarkin can bai tare da mu a cire mu shi dole na zaka shi kawo gaisuwa ce to don Allah a dan gyara harkar nan a to yanzu mai guwa ba ta aiki malam Abdullahi ba sare ya zo da bindiga ya kwace mulki dan sauran mulki na an ka basu su ma saboda an san da cewa in an kwace mulkin gaba ɗaya revolution kin ba ta karewa sannan kuma akwai matsalolin da in sun taso in ba su ba mai iya magance su tunda su sun kasan kakan wane kakan kakan kakan kakan shi su kaɗai ga ikirar su mishi bari shi bari kai da ka taho yau an ka naɗa ka don an yi nomination ba a tabbas ba ne ka magance matsala tun da baka san yankin ba Allah ya saka ka kahiri wanda bai son gaskiya zai tsaya shi maka aikin gaskiya ha ba malam misbahu a bar wannan magana to madalla sai mu ta zuwa ga magana ta biyu wa wajhul qawlu thani magana ta biyu sun kace ikhtalafa ashabuhu fi ma'ana ma sai suka yi sabani suku duk da yake sun ce ma din nan ba a tsayawa sai an haɗi sai an ce wa ma wato yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila alal malakaini sai sun kace fi qawlihi wa ma unzila alal malakaini ala qawlihi anna ma mausula sai sun ka dauki cewa ita ma mausula ce mausuliya in an ce mausula ko mausuliya in kana son ka gane ta ismul mausulu zaka dauko sai ka kaddara a wurin ta sai ka kawo allazi da ka ka allazi magana ta kare kenan ma'anar shi وما أنزل على الملك واتو يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين سنا كويا ممتاني سحري دا أبين دا أنك سوكر غا ملائكو سنك تي موصولة تي أنغاني كو تو باين سن تي موصولة تي واختلفوا على أي شيء أطفت كما سي سوكي ساباني شين شي وا باسكو سن تي واو سو أو جنسو واو العطف تي تو ينزو أكم ميني أنك أدفنتا سي سنك تي أنها معطوفة ala tatlu shayatin fahiya mansuba kiran mansuba wal ma'ana anna al yahud ittaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wattaba'u ma unzila ala al malakai kin sun bi shaytanu sun bi abinda an ka saukar ga waɗannan mala'iku guda biyu waɗansu kuma sun ka ce a'a annaha ma'tufatun ala sihri za a yi atafinta akan sihiri yu'allimuna an-nasa sihra suna karantar da mutane sihiri an gane ko anna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa yu'allimunahum ma unzila 'ala al-malakayn kuma suna karantar da su abinda an ka saukar ga waɗannan mala'iku guda biyu ba sani ko mun fahimta ba duk da haka sun bi da wanda ya bi sihiri da wanda ya koyar da sihiri duk dai ana tare sai dai wanda ya koyar ya yi zunubi bisa ga wanda mi wanda ya bi tunda wanda ya yi tana yawan ɓannar ta tsaya kan shi amma kaga wanda ya koya ma wani kenan ya zan mai biyu kenan allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna kaga su sun kahirta kuma sun ka kange wasu kenan lahin su bina a wajen Allah shi yasa ko jahannama degre degre ta thumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum awla biha siliya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab Allah kai mun tsari to alqawlu thani magana ta biyu annama huna nafiya wasu sun ka ce ma nafiya ce ina fata an fahimce ni wa hiya ma'tufatun ala wa ma kafara sulaiman kenan wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirta ba wa ma unzila ala al malakaini ba a saukar da komi ba akan mala'iku guda biyu bi babila haruta wa maruta da garin babila haruta wa maruta ba sani ko mun fahimta ba to yanzu anan mun ji maganganun malamai to ina ne ilimin waqfu wal ibtida yayi tasiri game da ilimin aqida tunda nan zamu zo mun ce fil ulumil lugawiyyati wash shar'iyya kaga lugha yanzu ta fara aiki shari'a ga aqida ga tana za ta shigo sai malamai sun kace idan mun kace ma nafiya mabniyatun ala ismatil mala'ika tana nuna mala'iku suna da isma kariya ba sa yin kuskure kuma haka Allah ya faɗa la ya'suna Allah ma amarahum tattami wa yaf'aluna ma yu'marun sannan kuma Allah subhanahu wataala ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kaga yusabbihuna suna yin tasbihi al-rama al-laila ya matsayin shi anan yusabbihuna al-laila al-rama ku ba mu amsa a'a wajen i'rabi maf'ulun bihi idan mutun yayi madare tasbihi mala abdullahi kahiri na fa mala abdullahi yi dare tasbihi ibada ta hawa be careful in ji masu karatun english take care to anan shi yasa abin da yasa ake son ɗalibin ilimi kada yaba matsalolin ilimi shiga sabri saboda in ana tattaunawa a ilimi da dokoki ne ake aiki da ƙa'idodi ne ake aiki in kana matsalolin ilimi shiga sabri yanzu na kana afkawa cikin kuskure asalin shi yusabbihuna Allah sai an ka shahi maf'ulun bihi kana iya cewa li'annahu ma'ruf ko abin da ya kama da haka ko ko li'annahu dhukira fi mawdi'in akhar yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ard kenan yusabbihuna lillahi al-laila wan nahar to shi al-laila wan nahara me yasa an ka mai fatha domin zarfu zamani asalin shi fi ce an ka ciri sai an kai mai fataha da an so sai a sa mai fi magana ta kare yusabbihuna lillahi fil layli wan nahari kaji asalin magana mala abdullahi mun gane wannan sannan Allah ce la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun mala'iku ba sa kuskure to shi yasa wadansu malamai sun kace manan nafiya ce kina an kore kwata kwata kwata kwata kwata kwata to amma wanda sun kace ma mausula ce to yanzu ya za mu yi da wannan tunda sun ce yu'allimuna an-nasa sihra ko ittaba'u ma tatlu shayatin wattaba'u ma unzila 'ala al-malakaini ko mun ce sun bi abinda anka saukar ga mala'iku ko ko suna koyawa abinda anka saukar ga mala'iku na sihiri to ai su mala'iku ba sa yin kuskure kaga nan akwai magana shi yasa to sai nan malamai sun kai magana cewa su mala'iku a ƙaddarta sun zo da sihiri ba wai don saboda suna saba ma Allah ba a'a wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba wanda zasu koyawa sun ce to mu jarabawa ce fa ga ka kafirce kenan sai sun bayyana maka mu mun koya baka ne ba don ka kafirta ba don ka bambanta tsakanin sihiri da mu'ujiza domin suna shiga cikin juna ina fata na fitata shi mu'jiza amrun khariqun lil'ada an gane ko salimun min al-mu'arada maqrunun bit tahaddi abinda ake cewa mu'jiza al'amari na khariqul lil ada asalin kharqu shine tsagawa ma'ana ya saba ma al'ada an gane ko khariqul lil ada sannan kuma salimun min al mu'arada ya tsira daga mu'arada ai fito na fito da shi duk wanda ya ja da shi kasa za shi sannan makarunun bit tahaddi an hada shi kuma da kalubale a ce duk wanda gajin iyawa bismillah muna ganewa ko to shi ko sihiri ba haka shike ba laisa salimun min al-mu'arada wa qad yakunu maqrunan bit tahaddi lakinnahu yughlab mun gane wannan da kyau dan da sihiri da mu'jiza da karama ita karama tana iya bayyana ga annabi da wanda ba annabi ba an gane ko amma mu'jiza ba ta bayyana sai ga mi sai ga annabi bal ma suna gada a'a ita mu'jiza ce take bayyana ga annabi karama take bayyana ga bayan Allah sihiri kuma ke bayyana ga shedanun mutane da aljanna bas to kaji dalili sai ce at-tarjih alladhi yadhhar wal ilmu inda Allah ta'ala anna al-qawlu bi anna ma mawsula arjah shi malam ya tafi cewa a doki ma mausula ce shi yashi domin abin da suke tunanin mala'iku sun yi sabo ba sabo bane ya ce kuma dalili kuma jamhurin malaman tafsiri sun tafi akan wannan magana eh a'a abu na farko ya ce dilalatu siyaqil aya alaihi kama aya siyaqin aya yana tafiya akan shi don ya ce fa yata'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i zawji kaga siyaqin aya nuna ana karantar da wani abu abu na biyu ya ce to cewa da sun kai suna tunanin mala'iku sun yi sabo ba wani abu bane ba sabo ne sun kai ba su an turo su ne don su koya wa mutane don su bambanta tsakanin mu'jiza da abin nan da sihiri sannan magana ta uku yace kuma jamhurin malaman tafsiri sun tafi akan wannan magana ta hudu yace in an ce ma nafiya ce la yastaqim magana ba ta daidaituwa ta aya wala yuwafiqu ma siyaqil aya bai dacewa da siyaqin aya kamar yadda ibnu jarir at-tabari ya tafi akan wannan ra'ayi an gane ko duk da yake su su da su ce nafiya ce sun ka ce wa ma unzila alal malakaini ba a saukar da komi ga mala'iku guda biyu ba ko malikaini akan qira'a shadda ga sarakai an gane ko bi babila haruta wa maruta a garin babila haruta wa maruta imma mala'ikun mun kace imma abin nan sarakai an gane ko wa ma yu'allimani min ahadin kuma babu wani mutum wanda sun ka taɓa koya ma wani abu hatta ya kula inna ma nahnu fitna balanta na ma su ce mai mu fitina ce fala takfur ka kafirta to su akan haka sun ka tafi to amma dai ka ji abinda sauran magana da ta tafi ko mun ce nafiya ce ko mun ce mausuliya ce dai ga yadda ake taujihi kuma ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri kaga in kace wa ma yu'allimuna an-nasa sihr sai ka tsaya kenan ka dauke ta nan ma nafiya ce وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أما إن كانت أوكيتا موصولية كما كي أوكي واو باو الاستئناف باو العطفي كنا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت mun ji wannan da kyau ka ji tasirin ilmul waqf wal ibtida cikin ilimin mi cikin ilimin aqida wannan ita ce kaga ayat da take jeri nan ni na bi jerin ayoyin ne da cikin qur'ani amma shi a cikin littafin ba haka bi su ba ban sani ko muna fahimta ba tunda shi ya bi babin masail ne to mas'ala ta uku tana can safha ta ɗari uku da ashirin da biyar ɗari uku da ashirin da biyar wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsalunaka an shaharil harami ƙitalin fi ƙulƙitalin fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah yace ikhtalafa al ulama malamai sun yi sabani fil waqfi ala qawlihi kabir wa waslaha bima ba'daha ala qawlihi kina wasu malamai sun kace a tsaya qul qitalun fihi kabir sai ka tsaya wa saddun an sabilillah sai ka tahi wasu malamai suka ce a a hadawa za kai qul qitalun
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
to alƙaunul awwal magana ta farko sun kace annal waqfa shi waqafi tammun cikakke na in an ce tam ma'ana kinan cikakke nan za a tsaya bai da alaka ko ta lafazi ko ta ma'ana au kafin ko ko kafina ma'ana za ka tsaya ne cikakke na ma'ana za ka tsaya yayi kuma kana iya tafiya gaba amma ta fuskar ma'ana yana da alaƙa da abin da zai biyo baya alƙaunin Sani magana ta biyu annahu la waqfa huna sun kace babu wani waqafi kwata kwata bal tusal bima ba'da ha za a hada da abin da yake bayanta kenan su sun dauke ta ba wawul atfi ba wanda sun kace a hada kenan sun dauke ta wanda sun kace a hada kenan ta zan wawul atfi wanda sun kace ba a hadawa ta zan wawu al-istinaf wa wajhul qawl wa wajhul qawl al-awwal me dalilin da yasa su waɗancan sun kace waƙafi za a yi anna qaulahu ta'ala cewa Allah fadar Allah madaukakin sarki wa saddun an sabilillahi jumlatun musta'nafa jumla ce musta'nafa ta daban kenan wa saddun mubtada wa khabaruha akbaru inda Allah kenan wa saddun an sabilillahi akbaru inda Allah mubtada wa khabar duk da yake ana iya cewa misali wala ba a farawa da mubtada ko ba karan bane amma akwai dalilai da suke sawa a fara da mubtada ko ba kadan bane ibnu malik ya kawo saura a cikin alfiya mai sharhin alfiya ibnu aqil sai da kawo wajen 20 da wani abu musawwigat na al-ibtida bin nakira ko ba kadan bane yawwa kenan su abinda sun ka dauka da Allah ya ce yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi mushrikai suna tambayar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da yaki cikin wata mai alfarma ko watanni masu alfarma in ka dauki aljinsiya kenan watannin nan guda hudu in ka dauki ashhar guda shikenan in ka diba cikin asbabun nuzul shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura sariya sariya in an ce sariya kamar ya karamar runduna ita ake ce ma sariya ta tayi ta tare ayir quraish fataken ƙuraishawa a ƙwace dukiyar da gare su tunda dama ɗan kasuwa galibi baya ɗaukan makami na kare kanshi ko da ɗauka ɗan kaɗan na yana daga cikin abubuwan da maƙiyan addini suke suka sai suka kajiya ashe musulmi yan hushi na sai an ka ce a'a su musulmin duk abin da sun ka mallaka a makka an ƙwace shi an yi miki nan an zalunce su أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أن قاتلوا كيسو للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم سنا أبو نبي da Allah ya yi duniya don a bauta mishi an kai ta idan baka bauta ma Allah ba to sai Allah shar'anta ayi jihadi saboda na farko in an kama ka wajen yaƙi in baka bauta ma Allah ba sai ka zan bawan dan adam na biyu kuma dukiyarka asali tunda baka bauta ma Allah to ba don kai Allah yi ta ba qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya amma ka hidi shi na dan samun rabon shi shi yasa Allah ya kirai dukiyar da an ka kwace maka kafirai fai'i ma afa Allahu ala rasulihi kaga abinda fa'a shine wato abinda ya dawo dama Allah yi ta dan masu imani kenan ta dawo hannu mun gane ko to da an ka tafi an ka kai wannan harin shi na ashe ashirin da tara ne ga wata an ka kai wannan harin kenan wata bai mi ba bai mutu ba su ko sun samu sa'a sai sun ka ce kai kun ji addinin shi ya taho ya saba man watanni masu alfarma waɗanda tun lokacin jahiliya ana mutunta su kasan shi makinka kullun inda kai kuskure haka sun shi ya ma al'umma saboda shi ɓata da awakka kaji sai suka ce a kun gani ko dama ya tona da wani sabon addini sun shi kai duk wani abu da an ka sani na namu na larabawa na asali ya zo ya canza mu da shi sai Allah ce yas'alunaka an ash-shahril haram qitalin fihi suna tambaye ka yin yaki a cikin wata mai alfarma alhali watan bai mutu ba tunda 29 na yana iya kai 30 amma sun fake da wannan dan saboda su yada mummuna su hada addinin musulunci ya ci gaba to yanzu sai Allah subhanahu wataala zai bada amsa sai sun kace to wal ma'ana lamma ankara al-mushrikuuna 'ala al-muslimina قتالهم في الشهر الحرام رد الله عليهم بأن القتال في الشهر الحرام كبير ولكن ما ارتكبوه من الصد عن سبيل الله ودينه والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله من المؤمنين منه ونحو ذلك من أفعالكم أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام أنغانيكو كلهم غالب مو أبن دبا هوشي كيتو عليه تدونا كتاكي ناكا كان مي أنا كلنا نولي شيء أبن متعلسي سيدي su ga su bannar da sun ka abu aika amma suna dibin abu guda da manzo Allah sallallahu alaihi aikata musu shi yasa suka ce to sai a tsaya anan su ko waɗanda sun ka tafi akan cewa wa wajhul qawli thani kenan anna qawluhu wa saddun an sabilillahi ma'tufun ala ma qablahu sun ka ce a an yi adabin sa sai dai su wahtalafu ala ayyi shay'in utifa sai suka yi to sabani to akan mi an kai ala qawli ne akan abu biyu annahu ma'tufun ala jumlatu ala jumlati qul qitalun fihi kenan sun kace atafina akan qul din nan kenan fa taqdiru qul qitalun fihi kabirun wa qul saddun an sabilillahi wa kufrun bihi kabirun aidan kenan kace yin yaki babbana sannan kuma kace musu an gane ko an gane ko kange mutane daga hanyar Allah shi ma babbana koko shi ne mafi girma yawwa الثاني مغانا تبي سنك أنه معطوف على قوله كبير سنك معطوف على كبير فالتقدير قل قتال فيه كبير كما كان بني sannan kuma wa huwa saddun an sabilillah kinan shi yaki a cikin wata mai alfarma saddun an sabilillah na kan giwa na kina an shafe huwa wa kufrun bihi kuma kafirce ma Allah ne kina anan ma'ana sabon Allah ne mu ba mu yarda da cewa misali tunda ashhurul hurum tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ashhurul suna nan kenan ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da wani sabon addini ba a'a haramcin su yana nan sai dai mu ba mu yaki cikin watanni ba su alfarma ba to amma in mun ka zo asal waqf wal ibtida al aqida fil qawl al awwal kenan in an dauki magana ta farko wadda ta ce ana tsayawa annal qitala fi shahr al harami kabirun wa hadha la alaqata lahu bi shay'in min masail al aqida kenan bai da alaka da aqida tunda an tsaya kul qitalun fihi kabirun an kari sai ka ce saddu an sabilillah wa amma alqawlu thani magana ta biyu fa fihi wasfu alqital fi shahr alharam bi annahu kufr an sifanta yaki cikin wata mai alfarma kafirci ne wa hadha yuwafiqu usul alkhawarij fi takfir bil kabira wannan zai zo ya dace da usul na khawarij tunda su suna cewa duk mutumin da aikata kabira in bai tuba ba ya kafirta bai shiga aljanna in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima sun kace su kenan in tashtanibu kaba'ira baka cin kaba'ira baka shiga aljanna ahli sunna suka ce a'a su mu'tazila sun kace in ka aikata kabira kana nan manzila bainal manzilataini ba a ce ba kafiri ba a ce ba musulmi amma in ka mutu baka tuba ba lahira wuta zaka kaga sai sun kaɗi da khawarij a can lahira a duniya kuma sun ka bambanta hujjar su la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min sai alisun suka ce a'a shi asalin imanin yana nan in ba da mutum ba amma zulubin shi na kabira yana nan shi yasa Allah ce tilka hududullah wa man yuti illahi wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si illaha wa rasulahu kaga can wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya imani ya aiki nagari an ce aljanna nan ko sai an ce wa man ya'si illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran shi ko wanda ya saba ma Allah ya kafirta wuta zashi to wanda ya imanin kuma ya aikata sabo ba nan kaga ba aizancin shi ba wannan yalo kenan sai a hankalta ma asalin imanin shi kuma a hankalta ma sabon shi muna ganewa to nan na za a yi musu abin ga to shi yasa ba a kafirtar da mutum don ya aikata kaba'ira a aqida ta ahli sunna kaga wannan alwaqf wal ibtida su khawarij kaga tana gyara su a ce misali kenan a atafina qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi ko wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah qul qitalun fihi kabirun an gane ko yawa yas'aluka an sharil harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi kaga sai samu su ci kafirci ne ku kafirtar da su ko da suna sallah aje a kashe su kaga yaki musulunci baya nuna cewa kafirci sai sa in shi'a da sun kalabe da riwayat na tarihi an gane ko sun kai ta kafirtar da mutane sai aka ce musu a'a Allah ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata yaqi na sahabbai da sun kai akwai al khata imma al khata fi al fi'l wa imma al khata fi al tafkir qad yati fi al tafkir aw fi al ta'wil na dai kenan nabi wasu riwayat makdhuba ne na uku kuma Allah ya ce faman wato faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf bayan ya kashe shi tunda ya ce kutiba alaikum alqisasu fil qatla kuma ya ce faman ufiya lahu min akhihi kaga wanda an kafin shi dan uwan shi ka ga kafiri ba dan uwan musulmi bane kenan bayan ya kashe shi na an kace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatla bayan wannan kuma an kace faman ufiya lahu min akhihi kaga da basu da imani da bai ce ya ayyuhal ladina amanu muna garewa sannan kuma Allah ce wa in ta'ifatani minal mu'mini naqtatalu kaga ta'ifatani ya kira su jama'a biyu minal mu'minina mu'minai iqtatalu sun kai mi sun kai yaki ashe kuma bai ce ba guda ta kafirta na aluga ta'ifa muannas ne ta'ifatani ya zan musanna muannas musanna sai ce iqtatalu bai ce iqtatala ba fil awwal nazara ila al ma'na lil lafzi wa fi thani nazara ila al ma'na to da haka sai a yi hattara da irin wannan fassara kaga yan cewa wal atfi ke sun samu sa'a to dai zojin tarjihi yace al qawl al awwal huwa al rajih wa huwa al sahih wa huwa alladhi alayhi jamhur al ulama sannan kuma ko da mun dauka yace asani da bin da yasa an karin jihar da shi wa amma al qawl al thani fa huwa ba'idun an as sawab yayi nisa daga daidai wa huwa مردود من وجوه أنا ما يدشي أنه يتضمن أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم وأكبر مما وصف بأنه كفر domin yana iya ɗauka cewa anna ikhraju ahlil masjidil haram fitar da mutane daga makka minhu daga garin makka a'zamu shi an mafi girma wa akbaru shi an mafi girma kenan mimma wasifa bi annahu kufrun da abinda an ka sifanta kafirci kaga ba a ce akwai abinda ya kahirci kahirci zama kahirci أن فيه تأييدا لمذهب الخوارج كما ذي بمذهب الخوارج كودا من أوكي تيوا كفر به yana iya ɗauka shi kafirci ai ba kullum yake ɗauka fita daga cikin musulunci ba akwai kufrun duna kufur shi yasa Allah ce walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan ba kullum da an kace kafirci ba tana nufin an hita daga cikin musulunci an gane ko wani lokacin kalmar kafirci tana nufin an hita daga cikin musulunci da ita da zalunci har shirka ashirkul asghar riya ba ta nuna fita daga cikin musulunci kenan da zalunci da fasikanci da kafirci duka kalmomi ne waɗanda in an an faɗe su wani lokacin suna fita suna nufin an fita daga cikin musulunci wani lokacin ba sa nufin an fita daga cikin musulunci ina fata an fahimce ni kaga misali kalma ta kafirci tana iya kwayo dan anan butulu qala alam rabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت عند فرعون وانت من الكافرين to kana nufin annabi Musa ya hijira cikin musulunci ai shi fir'auna bai ma yarda ba ma musulmi bane bane tana ce ma wani kafiri an gane ko sannan kalma ta kafirci ma lokacin Qur'ani ma ba ma noma take nufi Allah ce ka masali ghaisin ajabal kuffara nabatu kuffara na ana nufin manoma domin asalin kalma ta al-kufru shine as-situ ka dauki abu ka ruhi shi shi yasa aka kira dare al-kafiru domin yasturu duniya bi zalamihi kaga da yanka ce ka masal ghaifin a ajabal kuffara ya burge kahirai ashe dun manoma duk kahirai na kaga ashe sai mu bari noma eh kaga yin wata halaka mu yana da kyau mu fahimci irin waɗannan mas'aloli da kyau insha Allah ta'ala sai mas'alan mu ta gaba insha Allah to kafin mu je mas'ala ta gaba tunda lokaci ya fara yi mu halinsa shine cewa wajen tarjihi da ya kawo guda uku inda ya ce annahu ya zammanu anna ikhraj ahlil masjid al-haram minhu a'zamu wa akbaru mimma wusifa bi annahu kufrun fa hadha khata'un bil ijma' cewa wannan yana nuna kuskure ne an gane ko to wannan magana ai qul qitalun fihi kabirun ne an kace sai an kace wasaddun an sabilillah an gane ko sannan wa kufrun bihi da kafirce ma Allah wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da masallaci mai akbaru inda Allah su ne sun kafi daggami alqital fi shahr alharam baya kuma zuwa ga alkufr don haka wanga wajo da ya kawo akwai rauni gare shi sai mai hattara a zahiri sai kaga kamar shi da ƙarfi amma in ka tsaya ka duba sai kaga abin yana buƙatar a dan dudduba eh to yanzu mas'alan mu ta hudu kenan inda ayat da zamu taya wadda ajere sai mu tai zuwa wato aya ta abin nan safha ta 73 an gane ko wanda ita kuma tana cikin suratu ali imran inda fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina an gane ko to yace wa qad ikhtalafa al ulama fi al waqf fi hadhihi al aya ala thalathati aqwal malamai sun yi magana uku kenan anna al waqf ala qawlihi ta'ala illa Allah sai ka tsaya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka ci gaba anna al waqf ala qawlihi annahu la yuqafu ala qawlihi illa Allah bal tusalu bima ba'daha sun ka ce a'a kenan zaka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm shine tusal za a hada al qawlu thalith magana ta uku tarjihul wasli bi i'tibarin sun kace ana rinjayar da sadar da ayar da abin da zai zo baya kenan Allah a hada shi da war rasikhuna fil ilm bi i'tibarin in an hankalta ma wani abu wal waqfu bi i'tibarin akhar in kuma an hankalta ma wani abu sai a sai a abin nan ai waƙafi ta wata fuska kenan to za mu ji manganun malamai in an ka ɗauki magana ta farko wa wajhul qawl awwal kenan qawl wajhul qawl awwal mutanen da sun kace ana tsaya illa Allah sun kace shi war rasikhuna mubtada li'anna jaa qablaha amma wa hiya la ta'ti fil qur'ani hatta tusanna aw tusallas aw akthar qala Allah ta'ala amma safinatu an gane ko fakana til masakina thumma atba'ahu wa amma al-gulam wa amma al-jidar ko ba haka ba fa amma alladhina fi qulubihim zayghun thumma lam yaqul wa amma kiran bai ce wa amma ar-rasikhun fil ilmi ba sun kace to kiran wanda yake nuna ita mubtada ce shi yasa su a wajen su a tsaya akan amma ya kawo maganganu dai na rinjayar da ko dalilin wannan magana kusan magana ɗaya kamar ƙira'a shadda daga aka rawaito daga sahabbai kamar riwaya ta ibn mas'ud in ta'wiluhu illa inda Allah kenan warasikuna fil ilmi akwai ƙira'a da take ayyana cewa in ta'wiluhu illa illa Allah shadda ce babu ta'wilin shi ba wanda ya san ta'wilin shi sai wajen Allah sannan kuma sun kace aya ta nuna waɗanda suke neman ma'anar sanin mutashabih an sifanta su da zaykh fa amma alladhina fi qulubihim zayghun kaga mai ilmi ko bai shiga cikin wannan sun kace kuma Allah ya yabe su da imani an gane ko yawwa sun kace da sun san tawilin mutashabih ala tafsil lama kana fil imani bihi madhu tunda in sun san shi ai ba cewa a ce sun yi imani da shi don abin da ka sani yarda ka ta zan wajibi gare shi kuma in an hada ayar da warasikhuna fil ilmi da wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi kina sai zamanto da Allah da su an yi tarayya cikin sanin al mutashabih kenan sun kace taukidin da an kai na nafi wa ma ya'lamu ta'wilahu an gane ko sannan an ka aka tashi istinashi an kace illa Allah yana nuna Allah din ya san shi hada shi da warasikhuna fil ilmi matsalata almuhimmu dai wannan shine hujjojin da sun ka kawo da bayanai ko haka mun ka tsaya dai mutum zai fahimci inda an ka sama gaba magana ta biyu sun ka ce da an ka ce warasikhun fil ilmi sun ka ce marfu'un ala nasqi illa Allah warasikhuna nasqina ya an ce nasq shine ba ana nufin abu duk iri ɗaya bane amma sun yi tarayya a cikin kowanne zai ja na sharabu asalin annasqu da larabci shine tsari ko jeri التنسيق شيء التنظيم نبي سنك باب لا معنى لمدحهم بالرسوخ في العلم الا انهم يعلمون ما يخفى على غيرهم bai dace ba Allah ya yarbe su da cewa sun tabbata a cikin ilimi kuma a ce su ma bu sani ba to kenan in duk sun yi tarayya da sauran jahilai bu sani ba to mi annazancen yabon su sannan kuma ana yi wa riwaya daga Ibn Abbas yana cewa ana min man ya'lamu ta'wilahu ina fata an fahimta kiran kaga yana nuna cewa wannan riwaya tana karfafa ma'ana to الكل القائلون ذلك ونحن لم نرى المفسرين الى هذه الغايه توقفوا على شيء من القران kinan malaman tafsiri za ga wani lokacin suna zakkowa ba su ba su tsaya ma wannan su ce wannan mutashabih bane wannan kaza ne a in sun kazo suna fassarawa to kaga inda abu na wanda ba su iya fassara shi ai da an samu malaman tafsiri sun ce to ga mutashabih kin da ba a iya fassara shi sannan sun kace shi qur'ani an sabkar da shi dan saboda tadabburi to ya akwai abin da ba baka san shi ba to ina zancen tadabburi ban sani ko mun fahimta ba to shi ko magana ta uku waɗanda sun ka ce a yi jam'u bain alƙaulaini an da fihi jama'an bain alƙaulaini sabiƙain alwaridini an salaf fil waqf fil aya kullun ala tibari kenan sai sun ka ce a haɗa me ya dalilin sai sun ka ce a haɗa in an ɗauki ma'anar tawili domin shi al-muhkam wal mutashabih yana ɗaukan ma'anoni na farko shi kan shi muhkam da mutashabih na akwai wata shubha wadda dole sai an gurgure ta kafin ma a shiga cikin karatu na an ce qur'ani sashen shi muhkam ne sashen shi mutashabih ne huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat kaga kenan wannan ya nuna qur'ani sashen shi muhkam ne sashen shi mutashabih wani wuri kuma an nuna duk qur'ani muhkam ne kitabun uhkimat ayatuhu tilka ayatul kitabil hakim kuma an nuna dukkan shi mutashabih ne Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan ya zamu yi da wannan to shine sai ka gane can da an ka ce hakim tilka ayatul kitabul hakim nan muhkam ana nufin dukkan shi an kyautata shi babu inda yake da tangarda da an kace kitaban mutashabihan ana nufin mai kamancece ne da juna don magana Allah ce ba su kama da magana halittu cikin balaga da komi sun yi kamancece ne da juna muna ganewa nan ko inda an kace muhkam da mutashabih an gane ko misali huwa allazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun nan muhkamatun ana nufin wadihat ma'anarsu a bayyane take kai tsaye ana iya fahimtar ta wa ukharu mutashabihat akwai wanda yake da rikitarwa kenan idan an ka samu wanda yake da rikitarwa sai an kuma mi zuwa ga al-muhkamat dan yace hunna ummul kitabi sune al-asl alladhi yurja'u ilayhi mun gane wannan to shi yasa wajen muhkam mutashabih kadiba cikin al-itqan fi ulum al-quran da al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr abdul karim an-namla akwai maganganu kan mi ake ni da muhkam mutashabih suna da yawa zube amma dai in ka ɗauka dai duk ƙarshe za su koma zuwa gani abu biyu an gane ko in mun ɗauke muhkam shi ne haƙiƙanin abu kamar sanin lokacin da za a tashin ƙiyama tun da Allah ba da labarin ƙiyama ko ko zahin wutar jahannama duk yadda kake jin labarin shi tun da bata ƙoda ka ba Allah shi muna tsari da ita ba za ka sanin haƙiƙanin ta ba aljanna duk yadda kake jin labarin ta labari kake ji hakikanin abin baka yi mu'amala da shi ba ko ka taba shi ko ka ci ballanta naka san yadda yake to wannan la ya alamu ta'wilahu illa Allah in mun ka dauki a'a abinda ake nuhi da al-muhkam shine wanda ba a rashi tana da rikitarwa al-muhkam wanda ba a rashi tana fili al-mutashabi wanda ba shi ba ta a fili to nan sai ya zama to nan malamai sun san shi amma sanin da sun kai mai kuma ba yana nuna sun yi tarayya da Allah a cikin sanin ba don ilimin Allah daban ilimin halittu daban wa ma ututu min ilmi illa qalila inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi da Allah da mala'iku kace suna salati wa wal africi to amma yana nuna salatin da Allah yake da salatin mala'iku dai ne ba dai bane to kenan in ma mun dauki cewa ana cewa warasikhuna fil ilmi kenan bi'tibar shine cewa sun san shi iya gurgurdon inda Allah ya sanar da su su ko in mun ɗauki cewa abu ne wanda ba kowa wanda ya san shi sai Allah to kenan ba wanda ya san shi sai Allah irin abubuwa ne na gaibi waɗanda Allah ya keɓantu da sanin su Allah ya ba mu labarin su don mu san da akwai su amma haƙiƙanin sanin su dole sai an je kiyama da haka za ka yi sai ka samu kai ni ka haɗa abubuwan guda biyu shi ne kamar a samu aya sai ka ga kamar ta zo wani wuri ta rikitar da kai in ka tambayi malamai sun ce maka a'a koma can wuri kaza za ka gane ma'anarta. An san ko muna fahimta ba. Kamar yanzu ayar da za ta zo ta nuna maka cewa misali a cikin alkur'ani ba za a tambaye kowa ba ranar tashin alkiyama fa idan shaqqat as-sama'u fa kanat waratan kadhihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan Allah ce ba wanda za a tambaya ko ba haka bane to kuma Allah ya ce sai an tambaye kowa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu to in ka ɗauki wannan kaga nan duk ayoyin qur'ani na sai an nuna maka cewa a'a yanzu yadda za a yi a samu malamai za su fayyace maka shine ko dai a ɗauki bi ikhtilafiz zamani wal makan a wani wuri da wani zamani ba za a tambaye su ba a wani lokaci farko farko ya yi busa cikin ƙaho ba wanda za a tambaya amma a wajen hisabi an zo za a yi tambaya kaga wurin da lokacin sun bambanta ma'ana wancan lokacin da wancan wurin sun bambanta da wancan lokacin da wancan wurin ko kuma a ce maka a'a ba za a tambaye su ba tambaya ita tambaya tana ɗaukan ma'anoni sun kai kusan talatin cikin qur'ani ko a larabce ma malaman balagar usulul fiqh suna tattauna kan wannan khurujul istifham an muqtada an muqtadahu zahir tambaya tana iya zakkuwa don tabbatarwa malami subahu ba wai tambayar kana an kai ba don ka bada amsa don a tabbatar da abin haka shiki fir'auna ya ce ma annabi musa alam nurabbika fina walida ashe ba mu ne muka rene ka batun kana karami ah yo annabi musa ya jahilci fir'auna ya rene shi ko ko fir'auna ya jahilci annabi musa ya rene shi wanda ai ba tambaya ta shi kamar don shi ba shi amsa ba don tabbatarwa ne littaqrir ma da abdullahi sannan tambaya tana iya zakkuwa a wani lokaci ko tana iya zuwa a wani lokaci shine cewa eh abin nan dan daidaitawa kamar abu ya ce duk dai matacce ya kare ga wuya ko a wuya kana ga ce a wuya ko ba karan bane makahi duk dai makahi sun yi dare ko ba karan bane kaji an kace mala abin nan kafirai sun kace sawa'un alaina ajza'ina am sabarna ma lana min mahis innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun أو عدت أم لم تكن من الواعظين كنا السؤال أحيانا يأتي للتسوية muna gane ko sannan tambaya a wani lokaci an gane ko tana iya zakkuwa lil ihanati wa tahqir dan a kaskantar da mutum Allah ce yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibuna afa sihrun hadha am antum la tubsirun kaga wannan tambaya ce ta wulakantarwa sannan a gurguje bari mu bada misali da ƙarshe tambaya tana iya zuwa ba dan ka bada amsa ba ma'ana ba neman sani ne ake yi ba dan saboda ayi tinqahu iftikhar Allah ya ce wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun me yake nufi da wannan tambaya tinqahu yake ai mutane sun shi da mulki ko bai ce shi da mulki ba an san shi da mulki to kaga ashe khurujul istifham nan da inda Allah ce ba za a tambaye su ba ba za a tambaye su tambaya ta neman sani ba don Allah ya sani amma zai tambaye su tambaya ta wato taqri wa tawbih ta zargi muna ganewa yawa shi yasa Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alaihim bi'ilm Allah ce wa ma kunna ghaibin yanzu mun gane inda an ka saba gaba yawwa to kenan sai ya zamanto abu in ya zo yana iya ɗaukar abin nan to yanzu mun ka ɗauki alwaqf wal ibtida malam yace yazharu athar alwaqf wal ibtida fi hadhihi alaya bi bayan almurad bil mutashabih wa at-ta'wil fiha awwalan bayan almurad bil mutashabih fi alaya me yake da al mutashabih ina fata an fahimci kenan sai an fahimci in an ɗauki al mutashabih shine fi nafsihi allazi ista'sara Allah bi ilmi ta'wilihi abinda Allah yake bantu da sani shine ista'sara wa yuradu bisani almutashabih alidafi kinan nan ana nufin almutashabih alidafi wanda anka danganta wasu bayi sun san shi wasu bayi bisu san shi ba allazi ya'rifu ar-rasikhuna tafsiruhu wa huwa ta'wiluhu an gane ko yawwa to wannan kenan yana da tasiri game da mi game da aƙida tunda dole ne التفسير والعلماء يعملون تفسير المعاني وقد ورد عنهم kenan kalima ta at-ta'wil ma'anonin da take iya dauka sai an san su kalima ta tawili tana iya zakuwa bi ma'anar tafsir ka bayyana ma'ana ina fata an fahimce ni za ga ibnu jarir tabari galibi yana cewa ikhtalafa ahlut ta'wil yana nufin ahlut tafsir sannan at-ta'wil na kuwa al-haqiqatu allati yaqulu ilayha al-kalam haqiqanin abinda abu yake koma zuwa gare shi in an ce tawili kaga sai an tantance wacce ce ake nufi na uku sarful lafzi anil ihtimal ar-rajih shine a juyar da lafazi daga ihtimal ma'ana kenan wanda yake doka ar-rajih wanda tafsirin jayi illa ihtimal al-marjuh zuwa ga ma'anar da yake doka wanda an rinjayes akanta li dalilin amma saboda wani dalili ne yaqtarinu bihi wanda ya hadu da shi yace wa ta'wil bi hadha al-ma'na lam yati fil qur'an bai zo ga al-qur'ani ba ma'ana irin da aka cewa wani yayi tawili galibi malaman usulul fiqh ne suke amfani da shi al-mutaakhirun su ma suke cewa an yi tawili kenan ka rinjayar da ma'anar lafazi wadda ba ita ce mai karfi ba aka wadda ta fi karfi amma saboda wani dalili ban sani ko mun fahimta ba yawwa kenan ya kamata in kana bayani ka gane wannan da ya zo wajen tarjihi sai ce to yace bin nazar ila al-ma'ani al-muhtamala in mun ka kalli ma'anonin da aya take doka li kullum min al-mutashabih wa at-ta'wil kamar mu yi ake nuhi da al-mutashabih da kuma mu yi ake nuhi da ta'wili fil ayati a cikin aya yumkinu al-qawl zamu ce bi anna al-qawl ath-thalith magana ta uku huwa sahih shine daidai fil aya kenan shi za a rinjaye suwa me yasa za a rinjaye da shi saboda kowanne yana hankalta ma wata mahanga ce in an dauki mutashabih haƙiƙanin abu to tabbas ba wanda ya san haƙiƙanin aljanna da wuta in ba Allah ba tunda ba a je ba kenan sai zama to ka tsaya wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah in ka dauki a'a abinda ake nufi da at-ta'wil shine lafazi mai rikitarwa wanda ba a iya fahimta shi sai an koma ma sauran ayoyi to sai ka hada da warasikhuna fil ilmi dan su ba malamai sun san gurgurdan abinda Allah ya sanar da su amma da an kai atafi ba ke nuna da su da Allah sun yi tarayya iri ɗaya ba don zatin su daban zatin Allah daban ilimin su daban ilimin Allah daban yace to sai a rinjayar da wannan magana mun ji wannan yawwa to kaga wannan sai ya yi tasiri wato akan ilimi na aƙida don saboda kaga kada a cewar rasikhuna fil ilm ka ɗauke shi wancan abu ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah ka ce kuma kai atafi kaga in kai haka nan kasa sun yi tarayya da Allah kaga daga nan abin sai ya tasiri cikin aƙida don akwai abubuwan da ba wanda ya san su sai Allah kaga nan kuma yan shi'a suna yin su amfani da wannan kaga su ce dama sun ce a'imma sun san gaibi kaga su zo su kawo aƙida su abin ya yi tasiri cikin aƙida su ce a imma suna da sanin gabi ko kuma wani ce a'a ai an ce wa rasu kudu fil ilmi sun san mutashabe wanda yake iddi'ain wani mutum yayi tarayya da Allah cikin ilimi kaga wannan kuma kuskure ne ina fata ana fahimta ta eh waɗanda za su ɗaukakar da waɗansu mutane su kai su matsayin Allah ilimin su ya kai na Allah to kaga suna ai hadiyawa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa huwa rasikhun fil ilmi ai su yi tarayya da Allah wajen sanin abubuwa a'a hatta da gaibi da ake zanci wato gaibi akwai mutlaqa akwai muqayyad gaibi mutlaq ba wanda ya san shi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun amma akwai gaibi idafi ko muqayyad ko nisbi wanda wanda Allah ya sanar da sashen bayan shi kuma ko ya sanar da su ba cewa an kai sun san duk tafasilikin ba irin yadda Allah ya sani kaga yace alimul ghaibi فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا كما هكذا بني تشتي واتو ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء kaga yana zancin gaibi mutlaq bai san shi ba sai abinda Allah ya sanar da shi amma gaibi wanda Allah ya sanar da shi ya san shi wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha yasa in za a tattauna akan mas'ala ta gaibi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ko bai san gaibi ba a fara da shin gaibi mutlaq kake nuhi ko muqayyad dan da nan ne za ka ga wasu sai su dan shi'a zai ce ai ai ma sun san gaibi tunda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi kaga dubara ce suke son su yi ina fata ana fahimta ta to yan uwa dai ga dukkan alamu nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya mun halinsa insha Allah ta'ala sai kuma darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zaman dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah shi gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh